بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau biyu ga watan takwas shekara ta 1440 hijiriya wanda ya dace da takwas ga watan hudu shekara ta 2019 miladi darasi na tara aya ta 61 a cikin suratu taha wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na sheik jafar mahmud adam rahimahullah idan yan uwa za su iya tunawa muna cikin kisar annabi musa da shi da mutanensa matsafa da kuma fir'auna a lokacin da aka zo aka yi gayya fir'auna ya ce da musa in ya isa ya fito ya ma ba da ranar da zai fito a fafata ya gaya wa mutane cewa shi annabi musa matsafi ne ba wai don shi annabi musa matsafin ba ne a don ya wato ya ɓata sha'aninsa idan mutum dama yana da'awa akan gaskiya ba abinda ba za a iya yi wa don alalata sha'aninsa ya ce sa rana in za ku yi tuna nan musa ya ce to a haɗu yau zinaci to an zo an haɗu a yau zina ɗin to shi ne za a fara fafatawa ɗin kenan firawuna ya taho da shi da jama'arsa jama'ar gari an haɗu kowa yana murna yau za a kunyata nan musa za a ci mutuncinsa ya allah ka tsare mana mutuncinmu a wurin duk waɗanda suke so su zubar mana da shi da yake shi annan musa yana rike da gaskiya ne sai ya tinkari gaskiyar kuma haka ita gaskiya take tana da wahala tana da wahalar fada tana da wahalar sha'ani amma kuma mai yin shi ke cin nasara yau ga annan musa zai fafata da wani babban sarki a duniya ɗariya mai zalunci wanda yana faka kisan kai yana zubar da jini amma yau ga sha musa zai buga da shi to arama mai Allah shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما نعم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى
شكرا Allah yake ba mu labari dangane da abin da ya faru firawuna ya yi alkawari wa musa cewa zai zo za a haɗu a wani wuri aka ce shi kansa nan musan ya faɗa ya kuma faɗi wurin ya yi bayani wakt da makan ma'alumai ne wuri ne da kuma lokaci sanannu firauna ya ta tara matsafa kafin wannan lokaci ya so duk inda ya san wani gogaggen matsafi sai ya tura an kira shi kuma ya isa a kira shi bai zo ba fir'auna ya kira shi ji bai zo ba ya yi ta haɗa su a mamlakarsa a wannan zamanin duk wani mutumin da aka iya danganta shi da sihiri wallahi sai da aka gayyato shi babban gayya kai in ba taimakon Allah ba mutum ai daga kafar sama da zai ba tsafi ai tsafi bai ba ai tsafi ai mugun abu ne ai sihiri mugun abu ne ai Allah ka raba mu da matsafa kuma Allah da cikin ikonsa ya kaddara akan yi tsafin kuma ka ga yayi duk da ƙarya ne amma akan yi din kuma kaga tasirinsa ya bayyana a jikin wanda aka yi mawa su suna murna za babban sarki ya kira su fir'auna za su samu abin duniya don kira irin na fir'auna kaga ai akwai mai kuwa aka tara su a wuri mai girma kuma ga su da tarin yawa shine Allah yake ba mu labari a cikin suratu Yunus akan yanda aka yi wajen hada matsafan wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim Allah ya ce fir'auna cewa yake ku zo mun da duk wani matsafi mai ilimi akan tsafi shine wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim kowane matsafi da kuka sani ya san tsafi ku zo mun da shi aka zo aka haɗu a wannan rana wadda ita ce yau zina kowa ya zo shi ma musa ya zo su sun zo daga darar tsafi shi kuma ya zo daga darar tsabar tsagwaron tauhidi wani mutum ne ya zo yana wasa da wuka yana yayyanka jikinsa ba ta yankawa ya hudda harshe yanka ya sa cikinsu yanka wukan nan sai wani ustaz ya ce ka bani wukan ni kuma zan yanke ka kuma sai ta yanke ka ya ce ai ba ka yi sama ya ce ka bani wallahi sai na yanka ka tsab zan yanke ka kai dai in ka yanka wata yanka ba amma ni kama ni ya karɓo kannan ya ɗaga ta ya kira sunan Allah ya ce bismillah zai daɓa masa ita sai ya ƙara gaba ya wane shi ya isa da ce yana yi wa mutane rufa ido shi a karan kansa tun da sun yi tsafe-tsafensu ba za ta yanka shi ba amma kai karɓi ka ta Allah da yaƙini da tauhidi wallahi yanka shi zace to fir'auna ya sa aka zo aka haɗu malaman tafsir suke cewa fir'auna ya zauna akan wata ƙatuwar kujera ta mulki babba kuma ya nemo dukkan wasu manya a ƙasar manya a ƙasar ya zuba wasu a nan dama ya zuba wasu ana hagu suka kewaye shiga fadawa nan suna masa kirari yau zai yi maganin annabi musa da haruna sai ga annabi musa akbala mutawakki'an ala asa wa ma'ahu akhuhu harun sai ga annabi musa ya taho yana dogaro da sanda wannan dai sandan tasa ba alƙa musa a sahu ɗin wannan sanda sai gata yana dogarawa yana tokarawa gashi su biyu kacal da shi da ɗan'uwansa haruna sun taho ina mazafin fir'auna sai aka ce a fito da su su yi sahu sahu sahu sahu a gaban fir'auna suka zo suka yi sahu sahu a gaban fir'auna shi da kansa ba da wani ba yake zuga su yake zaburar da su yace ku kyautata aiki ku nuna ƙurewa ƙwarewar ku a yau ku gama mun da wannan mutumin kuma na muku alkawarin kaza da kaza da kaza kai idan kun yi tsafin nan kun ci nasara ma ku ne yan fada nan gaba ɗaya ma zan dawo da ku ma fada ta kuna kusa da ni ku samu ƙarin albashi kenan su ma suka ta buri za ka mana kaza za ka mana ya cika za ya ce an gama yana ta musu alkawari ya iduhun wa yumannihim suna ce fir'auna a inna lana la'ajaran yanzu muna da wani lada muna da wani sakamako in kunna nahnu galibin idan mu muka zo masu galaba ka duba ba akan annabi Musa shi kadai akan annabi Haruna su biyun nan aka tara duk matsafan kasar gabaki daya suna cewa in mun yi galaba za mu samu wani abu ne qala na'am wa innakum idan laminal muqarrabin yace kwarai kuwa yau ai ba ma wannan lada da za ku nawa ba ku kuna cikin na kusa da nima ta annan nake so ku gani duk mai mulkin da yake mu'amala da matsafa to za ka ga masu tsafi suna da daraja da kima idansa baya wasa da su kuma suna cin moriyarsa sama da yadda mai tauhidi zai ci moriyarsa kuma sukan jawo shi mai mulki mai aiki da tsafi yakan jawo matsafi kusa da shi baya yadda ya zartar da al'amuran mulkinsa sai mai tsafin nan ya ba shi shawara ko ya mai tsafi a kai saboda gani yake yi wannan duniyar ba za ta ciwu ba in ba da wannan tsafi ba annan musa yana zuwa ya kalle su qala lahum musa wailakum la taftaru ala allahi kadhiban fayushitakum bi'azab waqad khaba man iftara dukan farko da ya fara musu kafin ai komai sai ya fara girgiza zuciyarsu tukunna yace kar ku yadda ku yi wa Allah ƙarya la taftaru ala Allah kadiba idan ku kai wa Allah ƙarya to Allah zai halakar da ku shine fayushitakum bi'azab kuma ya tabe duk wanda yake yin ƙarya waqad khaba man iftara a gaban fir'auna sun taru sun yi kwalliya sun yado wai duk arna ne matsafa ne tsinannu za su yi tsafi to ba tsinannu ba ne ba kaga wannan wani uslubi ne idan za ka yi wani abu da mutum to ka jefa mai wani abu da za ka girgiza shi a matakin farko zai ce muke ka kai nasara wajen jayayya ko tattaunawa da shi masara in ana so a ci ta yi laushi surfa ta ake yi a surfa ta mata su dace ta su rage mata ƙarfi su fitar mata da dusa sannan a daɗa jika ta da ruwa ta jika a sa ta a rana ta sha an rage mata ƙarfi ana zuba ta a inji ɗa'a za ta yi to kai ma sai ka mutu akwai abin da da baki kawai ake yaƙi akwai yaƙi na baka amma ba kowa yake gane ba yaƙi na baka sojan baka billahi al'azimu sojan baka wani lokacin sai maka aikin da sojan mai bindiga ba zai ba kuma kowanne mu ya kamata ya koyi wannan fasaha zance da iya sauke magana sai kaga Allah ya ce muke ka mugu wanda ya fi ka ƙarfi ya fi ka tanadi ya fi ka kaza wallahi sai ya yaushi a gabanka annabi musa ka duba daga shi fa sai annabi haru yau kai inda ba dan taimakon allah ba ai gani ma zai yi shi ya isa musu magana kafin ma ya magana da fir'auna ya ce kaza a zo a zuba abin da za a zuba din ya ce la taftaru allahi kadiba kar ku yadda ku yi wa allah ƙarya wannan allah dai da ba su ambace su ambace shi sai nuna musu fa kai kar fa ku yi wa Allah ƙarya dan ku sihiri yi wa Allah ƙarya ne kuma ya daɗa gaya musu hukuncin sihirin dan duk wanda ya kuma sai Allah ya yi masa azaba kuma ya nuna ƙarshen wanda yake wa Allah ƙarya ya taɓe wa qad khaba man iftara wailakum kada ku yadda ku nuna wa mutane da ayyukan da kuke yi ku ɓoye gaskiya ku bayyana ƙarya ku yi rufa-rufa ku yi wa Allah ƙarya fa yushita kun bi azab ana nufin fa yuhlika kun bi azab yushita kun bi azab yuhlika kun bi azab halakan la baqiyata la Allah zai halakar da ku halakar wanda babu sauran وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم ka karanta to mutanen nan da suke gadara da tsafi annan Musa yana jefa musu wannan kalmar ai sai suka fara jayayya a tsakaninsu musu ku da kuka zo za ku haɗa kai ku yaƙi Musa ku yi kaza wannan magana da ya faɗa kai fatana zawo amrahum bainahum sai jayayya ta shiga tsakaninsu sai wasu a ciki suka ce kai wannan ba maganan matsafi ba ne ai mu matsafa ne mu mun san mai tsafi wannan mutumin yadda ya faɗi maganar nan la taftaru an Allah kadiban wannan ba maganan matsafi ba ne wasu suka ce matsafi ne ƙwararru a ciki suka ce sam ai matsafi daga jin magana samu da muke tsafi ai mun san shi malam ka duba wani yaƙi da Allah ya fara yi tun daga farko innama hadha kalamu nabi wannan maganar kai biye da kai magana annabi ne wasu kuma suka doge suka ce kai ai matsafi ne iya zance ne da shi tsafin nasa ne yafi namu wa asrarul najwa sai suka zauna suka fara sulhu najwa daga munajati ne ai tanajaw fi ma bainahum asarun najwa sai suka irin close door meeting suka rufe kofa shi fir'auna yana can akan kujera ana ta masa fifita ana masa kaza matsafa kuma suna can sun fara musu a tsakaninsu kuma an dan shiga an ce to yanzu ya za a yi ne wa asarun najwa yau in kuna ganin kun isa kuma tsafa ne na kwarai ku ci gaba da aikin ku mana kaga wannan yana nuna cewa nan Musa ya sa musu shakka haka ne dan kokawa ko bai da karfi in zai fito filin kokawa sai ya yi wanka ya kwalliya ya zuba wani mai mai santsi a jikinsa ya saka fata ya sa wani kambu a nan ya ɗaura wani jigida a nan ya yi wato barazana in ya zo yana tafiya ya sa wasu karafuna a kafarsa kacar kacar kacar kacar kafin ku gamu sai ka ce kai anya wannan zan iya haduwa da shi kuwa nan ku iska ce kurin Allah sa kuna gane jawabi na akwai abubuwan da dole sai an nan yi barazana a kwarai da gaske وأسروا النجوى كاكرنتا قالوا إن هذان لساهران سيسكتشي waɗannan mutane guda biyu da musa da haruna wallahi matsafa ne kuma sun zo ne da niyyar yuridani an yukhrijakum min ardikum suna so su fitar da ku daga garinku da musa da haruna nan tsafi ne ya kawo su nan so su su kore mu daga misra da sihirinsu wato duka haɗin suke cewa ku lura saboda tsafinsa da shi da ɗan uwansa yake matsafi ai wannan zai nuna matsafi ne ai musa ɗin ɗan uwan haruna ne haruna ɗan uwan musa ne ku lura ku gane su ɗan uwan juna ne kuma masana ne sahira ne alima ne khabira ne bisina'atin sihr masana ne sun san suna da experience na tsafi kuma suna yakan fir'auna ne da rundunarsa idan sun samu nasara za su fitar da ku daga garinku wa yadhhaba bi tariqatikumul musla sai su tafi su kwaci daga wannan da wannan hanyar taku mai kyau ita ce tariqatul sihir wai abin da suke nufi su a ganin su sun samu girma ne a wannan kasar har fir'auna ya kira su saboda tsabar tsafi to yau ga wasu matsafa da sun fi su iya tsafi so suna so su zo su kwace musu wannan ɗariƙa cikin musula ɗin hanyarsu mai kyau wacce take ta tsafin nan tunda sun fi su iya tsafi za su kwace musu tafi da ita suna da dukiya suna da arziki suke cewa kai idza galaba hadani ahlaka ahlakakum wadannan guda biyun nan in suka yi galaba sai sun halakar da ku kuma za su fitar da ku daga wannan gari kuma su rike mulkin garin su kadai sun samu dama ko kuma ba ku da dama shi sa na tafi shi ta yi muku bayani kullum shi mai mulki in ya ga za a taba kujerarsa to zai bayage ka iya yaƙi ƙwarai da gaske wa ya saba bi tsarikaci kuma musla in ji abdullahi dan abbas mulkukum mulkuhum alladhi hum fihi wal aish ai da musa da haruna za su tafiyar da wannan mulki naku wanda kuke rayuwa da rayuwarku mai daɗi ba aji mai ukai da kumsun matu safa ko? tumalan karanta
فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى
don haka abin da za a yi yanzu sun gama muku bayanin illar annabin musa da haruna a wajensu su ko suka ce to fa ajmi'u kai da kuma sun matu saffa ku haɗa dukkan wani kaidin ku haɗa dukkan sihirinku duk wata ƙwarewa da kuke da shi duk wata fasaha duk wata basira duk wata ganewa to ku yi ƙoƙari ku haɗa shi wuri guda don ku yi mai kwaf ɗaya ba aji mai ukai da kun fa ahkimu sihrakum ku ƙware ku fitar da tsafi mai kyau wazimu alaihi wala ta ja'aluhu mutafarriqa ku yi azama a kansa kar ku yarda ku raba kanku a sihirinku yanzu ku lura yan uwana hatta matsafa suna kiran junin su sada kai kuna gane ni matsafa ne suna kiran su hada kai matsafa ne idan kuka haɗa kanku kuka fito to shine za ku samu nasara za ku karya musa da shi da fir'aun kuma ku fito saffan wahida sahu ɗai ku jefa duk abin da yake hannunku da kuka shirya za ku yi tsafin nan lokaci guda na gaya muku suna da mugun yawa wai shiryawa suka idan sun zo za su yi tsafin to su wulla abin da ke hannunsu lokaci guda duk su zuba shi haka don su ɗauki hankalin mutane kuma su rinjaye akan wannan da dan uwansa wa qad aflaha al-yawma man ista'ala yau duk wanda ya samu daukaka a cikin mu shi kam yau ya rabauta mu kam wannan babban sarki namu ya mana alkawari za mu samu duniya zai ba mu aqaul jazil kyawa kyauta mai girman gaske in mun ci shi kuma in ya ci musa da haruna to kuma zai samu mulkin misra yau dai za a yi ta ta kare wa kada aflaha al-yawma man ista'ala قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى sai suka jiyo kan musa suka ce ya musa yanzu wai za a yi tsafin ko dai ka jefa sandar taka ko kuma mu mu zama mu ne na farkon jefawa wai za a yi tsafi ne da tsafi yau imma an tulqiya anta awwalan ko kai ka fara jefawa وإما نكون أن نكون أول من ألقى كوكم موني نفركم جيفا أمريكا كجيفا قال بل ألقوا موسى يا أبريكو جيفا كفاري كوني ميا كوني مطعفا كوني مسنا kuma ku kuka fi ni kwarewa da shekaru da dadewa kuka sanya za ku yi don ku nuna mutane ƙwarewarku da farko an yafi ku fara to barin gaya muku wani abu guda ko zuwa aka ake jayayya ko mukabala ko tattauna ko na abu sauransu ko na za a yi da wani da abin nan in kun zo ka ce fara haka ake in dai abu ne guda biyu za a yi wani ya yi kuma mutane an tara suna gani galiban ya fara me amfanin cewa ya fara lokacin da mutum ya zo ya fara duk abin da yake yi a lokacin da yake za ka iya gane yana da ƙarfi ko bai da ƙarfi kuma ka iya fahimtar yaya naka tanadin zai iya karya nasa ko bai zai karya ba kuma a lokacin cikin maganganunsa za ka iya tsintan wani abu ma da za ka iya makalewa ka makale masa kai kanka ka makale a cikin maganganun da ya faɗa kuma kai ne na ƙarshe zancen ka shi za a ji so da shi za a rufe kala bal alku ko ba ka bane ba a ko wani ya zo a makare kaga ai jawabin ka zai ji ka je ka fara da wuri wani ma wataƙila lokacin bai ma ƙaraso ba kai ka gama naka kawai sai a ji an zo ana an daddoke ka to bari mu dawo kan kalmar yanzu mubaraza ne da munazala za a yi su matsafa suka zo gaban musa don su ba shi tsoro ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa suka yi amfani da kalmar al-ilqa kun san me al-ilqa tarhu shay jefa wani abu abinda ake nufi jefa sanda yanzu harka ce za a yi da sanda da sanda kuma na gaya muku a baya ina cikin abin da Allah ya girma annabi Musa da shi wannan sanda su sun ba shi zabi ne amma a zaɓin akwai ƙalubalanta kuma a zaɓin suna nuna sufa masu ƙarfi ne sun ma gama shirya ko ka fara ko mu fara duk dai ne amma wani ne zo ya nuna jarinta sai ce ko kai ko ne ai ba wani duk ɗaya ne mana ya isa suna ganin sun kai matuƙa akan karfi ko kai ka fara jefa sandaka ko mu fara jefa ko kuma ka kyale mu mu za mu jefa sandunan mu da igiyoyi hibal da isai hibaluhum wa isayyuhum hibal igiyoyi daga hablu isai sanda to su kan sun taho da 'yan sandunansu da igiyoyinsu ne na tsafi wai malamai suke cewa wai mai hikimar da ya sa mutanen nan matsafanin suka fara gabatar da wai musa ya fara yin yana so wai tsabar confidence su nuna fa su garanti fa su ne masu nasara ne shi yasa suka ce ya fara yi wasu kuma suka ce a'a ai a cikinsu akwai waɗanda suke ganin cewa wannan ba matsafi ba ne annabi ne so bari su yi mai ladabi tunda suna ganin babban mutum ne bari su ya fara yi don girman babba amma dai ba za su iya saba fir'auna mutum da ya sa su aiki sannan alkur'ani ya fito mana annan musa ya ba su opportunity din ya ce ku fara shi ya zaɓar wa kansa aljaulatul akhira shan ƙarshe kenan ƙalabal alku ya ce ku jefa fa'iza hibaluhum wa isayyuhum sai ga igiyoyinsu da sandunansu yukhayyalu ilaihi min sihirihim annaha tas'a sai ya bayyana in an ce yukhayyal daga takhyil ne ya bayyana gare shi saboda tsabar tsafin waɗannan mutanen kawai sai annan musa ya ga wannan igiyoyi da itatuwan da suka jefa kawai tas'a kaman yana tafiya suna tafiya sun jefa ɗin mutum ya jefa igiya kawai sai ga igiyar kamar tana tafiya nam sun yi tsafin ba wai ba su yi ba sandunan suka jefa sai gashi kamar suna tafiya tsabar wato tsafin nasu ya yi ƙarfi har sai da ya tasiri ga shi kansa annabi musa sai ya ga kamar ya ka igiya ta yi tafiya mana tsafi ya za ka ga itace yana tafiya tsafi imam ibn kasir yake cewa ashe dabara suka yi sun ji sun sawa waɗannan sandunan da igiyoyi ne wasu sinadarai suka jika su suka yi tsafe su da wasu sinadaran da ko jefar da shi aka ce gaina shakin yana rawa yana motsi don su tsoratar da shi annabi kuma haka ne wani yaro wani boka wata ya taba tuba ya zo ya same ni ba sani ba kuma yana raye ko ya mutu yaro ne karami wata mun je mun yi karatu a wata unguwa sai Allah ya gane da shi ya biyo ni yake cewa malam gaskiya ni boka ne na ce to lafiya ne ya ɗebo mu duk kayan tarkacen da yake bokancin da shi ne mai gidansa ya gaya mu yadda suke ya ce ban san sau nawa adadin da aka yi ta tura da je makabarta ƙarfe uku na dare ba amma fa duk harkar da muka yi ta muka je makabartar da muka yi kwashe-kwashe muna samun kuɗi take ne ya ce wallahi malam a daɗin lokacin da muke yin abin ya ce kaga kwai da kake ganin sa kwai ya ce wala zan iya daga makwai haka in na daga shi haka na rike in na sake shi sun ce tsaya sai ya tsaya ya ce kuma zan iya kawo maka kwai zan iya cewa ka zo da kwai yanzu ne maka wani surkulli sai in fitar maka da gashi a cikinsa ko ni in zo da shi daga warina ko kuma in kai in ce ka zo da shi don in nuna maka cewa lallai kana cikin haɗari kana buƙatar taimakona an maka sihiri an tsafe ka duk cikin ka gashi ne kamar yadda kwannan in ya fasa kwan malam sai gashi a ciki a da gashi ya ce kuma wallahi malar rufa ido ne muke wa mutane ba wani abu ba kwan muke samu mai masa dabara mu fare shi ta bangare guda mu nemo gashi mu cusa mu cusa mu cusa sai mu mayar da bawon kwan mu sa masa wani gam da ba za ka taba ganewa ba so idan ka zo ka kawo kwaikwayen naka in muka zo da namu a ciki sai mu hada mu gauraya mu gauraya sai mu cire naka in ka kawo kwaya biyar ne da ya tashi ya yi addu'a na mu wani zai ɗanyi addu'a ya zagaya a ciki zuwa yake ya ɗebe kwaikwayen naka masu kyau ɗin sai ya ɗebo nasa da ya sihirin a ciki sai ya zuba in ya zo ya kira aljanu ya kira aljanu ya kira aljanu kudin a gaban kamala zai ɗauki kwan sai kira sunan aljanu sai fasa ban yana fasa sai ga gashi fawo na fito shi to ka gani ka kusa mutuwa ka kusa mutuwa ya ce ba wannan ba sai mu daɗa ƙarowa wani ya ce mun gada masu nawan wanda na yi masa abu ni na san alamar da na yi masa sai in tura maka shi sai in ce fasa da kanka in ma kana shakkan ni na fasa ce fasa da kanka to kwai ne guda kaza ya zaga ne guda biyar ne ya ɗauki ɗaya a ciki kai guda biyar ka kawo masa ya ɗauki ɗaya a ciki ya baka ya ce fasa kana ɗauka da kanka kana fasawa sai ka ganshi a cike da gashi daga nan duk abin da aka ce ka bayar sai ka bayar to suna abubuwan nasu da yawa hatta abubuwan surkullen da ya ta faɗa da waye ya suke zuwa su je makabarta su tone kabari su ciro kaza su yi kaza akwai abin da wallahi nake gaya ma tsabar wayo ne da dabara kullum tsabarwa yanayin dabara nam suna aiki da ruhani suna aiki da aljanu su jama'a ana yin sihiri kuma an ce mu nemi tsari da masu sihiri ya ce ku jefa suna jefawa fa iza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a فأوجس في نفسه خيفة موسى لأن موسى يقولنا سيقوي ɗan tsoron da yake cikin ransa ya ɗan ji tsoron amma sai ya danne kalmar ijas a larabci ijas aujasa ijas ana fi ikhfa al-ikhfa'u da al'izmaru khifa ana nufin alkhau tsoro mana fa'akfa musa alaihi salatu wassalam fi nafsihi shay'an min alkhau wani abin sai dan tsoratar da annan musa kaɗan a cikin ransa amma a ransa don maza ba a so ko sun tsoratar su abin nan yanzu nan muna zaune haka but sai gafiya ta zo ta shiga ɗan tsakanin ƙafata ta ɗan ya kushi ƙafata ta buge ni haka ta wuce ku dai za ta ba za ku amma ni na gada ma tana ɗan taɓa ne haka ma ba za ku gane ba kawai ɗan maza maza ɗan dande ina fata kuna fahimta so ya haɗiye dan bai kamata a wannan wurin ya nuna musu ya tsoronta ba gaskiya na'am kuma wannan wani ɗabi'a ce ta ɗan adam yanzu ba muna zaune da aran ma ba a nan gani gashi akwai abin da zan masa ina masa sai dan tsoronta ko ba ka bane ko dan zungure shi ko dan yi wani abu haka ko dan ina cikin jawabin dakki tebur din nan ba mamaki ga aran ma ya dan haka ya dan kada wannan tabi'a ce ɗabi'a ɗan adam lokacin da ya ji ƙaran wani abu ko ya gona abin da bai saba ba to zai ɗan ji wani abu ko ya yi yayin da ya ga waɗannan igiyoyi na matsafa da sanduna na matsafa suka dawo masa kamar maciji suna tafiya a cikin cikin su malam kaga sanda malam tana jan ciki tana tafiya kaga igiya tana jan ciki tana tafiya to koyi ne kai kana karatun alkur'ani ai ka dan gyara zama ko haka akai wannan tsoron na annabi Musa malamai suka ce bi muktazat tabi'atul bashariya ne dabi'a ce ta dan adam kuma yadda na muku bayani amma bai yadda cewa za su yi tasiri a kansa ba a nan Allah ya tabbatar da shi ya masa wahayi kulna la takhaf innaka antal a'la Allah ya ce sai muka ce karka tsorata yana yin wannan abun sai Allah ce karka tsorata la takhaf kada ka tsorata innaka antal a'la kai kai ne madaukaki kai kai ne a gaba يعني عندما أوجس في نفسه خيفة من فعل السحرة الله يكرف فيشي آبا قرو أي كيني من قلبا دو wannan taron taron iska ne kwari ne shaltas kawai zaka zuba musu ko nawa ne su kare kai ne mai daukaka li anna ma'aka al-haq saboda gaskiya tana tare da kai wa ma'ahumul batil su kuma ƙarya ce tare da su ku lura wannan bisharar da ubangiji ya yi wa musa alaihi salam ya karfafa wannan bisharar abubuwa kamar haka minal mu'akkidat innaka at-tawkid inna al-mu'akkada sannan akwai takrirul zama'ir ko zamir innaka anta kaga ka zamiri ta zamiri wannan ma nau'i ne na karfafa zance innaka anta in Allah ga dama zai ce innaka al'ala ko anta al'ala amma sai aka hada lamiran guda biyu dan a bashi mai wato wani emphasis karfafawa garanti innaka antal a'ala sannan ya mai ta'biri bil ulum ya ce shi ne maɗaukaki
وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى
da Allah ya karfafe shi ya ce kai ne mai ɗaukaka sai ya samu ƙarfin zuciya ya samu fawa don ku ubangijinsa ya ƙarfafe shi sai Allah ce wa alƙima fi yaminik ka jefa abin da ke hannunka kai kuma yanzu na dama talqaf ma sana'u abinda ka jefa din nan sandan da ka jefa talqaf ma sana'u zai haɗiɗiye abin duk suka san'anta sihirin nasu da suka yi wannan abin da ya so ya baka tsoro kai naka idan ka jefa sai haɗiye su malam malamai suna ba da labari cewa lokacin da suka jefa wannan sandunan nasu ko gabaki ɗaya wurin ba a ganin ƙasa kurin ce ya ga kamar sun zama macizai wani kan wani wani kan wani wani kan wani suna ta walƙatawa shi yasa ya ɗan ji wani abu haka amma Allah ya ce karka tsorata to duk yanzu ba bai yi nasa ba shi fir'auna saboda mugun matsafi ne sai Allah ya haɗa shi da annabi Musa shi kuma ya ba shi ƙarfin mujiza ya ce ku buga da shi ya za a yi tsafi ya nasara akan tauhidi da zai yi ba yana jefa tasa sandar kawai sai ta zama macijiya mai katon baki kurin ta haɗe su tana tage na na mutanen annabi Musa annabi na mutanen Fir'auna hadiya hadiya iya ganin ka fa suka ga abu guda daya shi kuma nasu ya zo duk yana cin na suka ce to amin Allah karim shi sa malam idan Allahu akbar ya Allah idan Allah ya tsaya maka ko in Allah ya tsaya maka wallahi sai dai su yi abin da za su yi su barka Allah idan kaga sun yi maka sun yi nasara kawai dai wata kaddara ne ta ubangiji Allah ya rubuta shi a matsayin sababi da kaddara amma duk lokacin da ka zama na Allah Allah ya tsaya maka ya ce zai taimake ka wallahi zai taimake kuma kai ne da galaba idan ka ka rayu Allah ne ya tsaye da rayuwarka in ka ka mutu Allah Allah ne kashe ka ka kwantar da hankalinka kai rayuwarka ka yi riko da asbabu amma karka ji tsoron wani dan adam cewa wai zai hana ka wani abu da Allah ya baka ko kuma wannan rayuwar da kake yi zai karan maka da ita ya hana ka yi a in ka ka mutu lokacin ka ne sau nawa mutane suke shiga mutuwar su dawo mutum ya ga mutuwar a yanan kiru da muzu gashi nan yana gani masu yanzu in sun gada ma za su kai kuma Allah ku fitar da kai saboda kwanan ka bai kare ba so ka riƙe Allah wani bawan Allah kwanan nan yake ban labari nakan ba ku irin wannan don ku san yanayin rayuwa mutum ne dan wane cikin dalibai ya ce malam ai ni ka gani nan yadda Allah ya mun wato na gode wa Allah da ya bani tawakkali kawai ni na riga na san cewa dan adam bai sai mun wani abu sai Allah ya ga dama za ka iya cin nasara kai galaba a kaina in Allah ya ga dama amma in Allah bai ga dama duk abin da za ka yi a kaina wallah ba ka nasara ba saboda Allah bai ga dama ba ya ce mallam mun yi alkawari da kai za mu haɗu yau da Allah ya ƙaddara da jiya na mutu an kashe ni na ce to ya ce ƙwarai kuwa abin da ya faru muna cikin mota ne da abokina mun zo mun sha wani run about sai wani yaro mai adidi sau zo ginda ya mana ya zo ya goge mana mota mota mai tsada ya karce mana ita ya ɗebo mutane ya ce muka tsaya a ran abawa nan muka fito muka duba muka gai ta'adin da ya mana da zai iya biyan mu ba ya ce ni sai na duba mutanen cikin adai da sau na ce kuma kuna da laifi da girman ku bari yaro yana garaje da rayuwar ku ya ce a cikinsu kawai sai wani ya dura mana shar abokina mai motar na cewa ya ƙuri mu tafi ya ƙuri mu tafi ya ce bai saurare ni ba da ya duba ya duba ya ga ta yi masa yawa ya ga ba zai iya haƙura ba kuma ya duba yaron da ya gabe zai iya ban ba sai je gaban adilin sahun ya kimtsa da naushi ya daki gilas din adilin sahun shi ma ya fasa masa gilas din gaba da hannu ya ragargaje shi ya ce zo mu tafi alƙalla na rage asara ya ce shi bai zai yi haƙuri ba ya ce ana yin haka sai da yan adilin sahun su kayya kayya kayya malam kai wani dan iska ne ya zaka fasa mutane gidan su ashe ba ka da mutunci yace ko mu ga abin da ya mun ba bai biya ni ba kuma ba zan rage asara ba sai an shar sai zagi suka buga mota sai suka tafi wallahi malam ya dai sauran sai suka gayya suka bi su suna tafiya suna bin su suna tafiya sai shi kaga bin musu suke sun yi gayya suna bin yace muna zuwa wani guri za mu yi kwana sai muka ce mu miƙe mu gani za su bi mu ko ba za su bi mu ma miƙe sai suka bi kaddara ta ubangiji muna zuwa sai wani dalili ya tsaye da mu ce wallahi muna zuwa sai kai suka kewaye mu sai suka fara dukan mota suna barayi ne barayi ne barayi ne barayi ne ai sai mutane suka dauko itatuwa barayin mota barayin mota an cika ma barayin mota wani ya zo shaga mu ce wallahi ba sa tuta suka yi a cikin wannan yan adaidaita sahun da wai suna solidarity wa abokinsu an fasa masa gidansu ku duba wani makirci a garin nan da ake suka yi mitin suka shirya su zo su yi masa wani shari barayin mota ne barayin mota ne motar tawaye ba wani tawaye ba suka zo suka gindaya motar ya ce ta sai ya ce abokin sai ya ce to yau kan adalin mu ya zo mutane ne gefen hanya sai mai dako katako mai dako dutse mai dako itace mai dako barandami mai dako menene ga barayin mota an kama ya ce ina tashi na miƙe na tsaya da furfura ta na ce kai kunutu ni ba ɓarawa ba ne wallahi ya ce ba ɓarayi ba ne su kuma yan hadisi sahun suna yi masa wannan da suka ga mutane sun zo za su fara dukansu sai duk suka gudu kaga sun shuka musu tsaya da in ba mutanen sun yi tunani ba sai su zo su rufa su da duka su kashe su kuma a kasa gane motar ta waye sai an zo an yi bincike a ga an kashe mai mota a cikin motarsa ya ce wallahi ina ganin wannan a cikin motar nan kafin na fito sai na ce to hasbunallahu wa ni'mal wakil na ce yau ajalin mu ya zo ko kuma za mu sha wahala ya ce ni dai ba an ruga da gudu ba ya ce ba inda zan je tun da kwari ba barawo ba ne ina gudu ya nuna ni barawo suka fito suka suka ce ku tsaya ku saurara ku saurara ku saurara kunji kunji kunji mutane suka tsaya suka kama baki suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wani irin gari ne wannan to ka kula ka me da hankali kai ma wata ran wani zai iya maka yanzu a nan gurin dan Allah malam waye kiyaye wannan mutane Allah da ta zo da ƙara kwana yaya da suna kabari ba mamaki a dake su a kashe su a sa su akan motar a kone su yayin da matsafa suka ga wannan abin da ya faru wato suna kallo Allah ya bayyana mu'jiza ta annabi Musa wa tadha al-burhan hujja ta bayyana wa batala ma kanu ya'malun abinda suke aikatawa ya lalace shi sa Allah ce inna ma sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haythu ata sun yi wannan da kaidi ne na matsafi kuma duk inda matsafi ya zo ba zai rabauta ba insha Allah nam zai yi tsafi ya ci amma rabo dai a ce yau yana da rabo insha Allah ba zai rabo ta ba matsafa dai suka ga wannan sandar annabi Musa macijiyar annabi Musa ta cinye sandunansu da igiyoyinsu gaba daya to daga nan suka samu yaƙini cewa lalle wannan ba tsafi ba ne kuma ba hila ba ne wannan tsabar gaskiya ne da lamiri ya tafi babu jayayya babu kokonto a ciki kuma ba wanda ya isa wannan in banda wanda yake cewa abu kun fayakun daga nan ne wallahi malam suna ganin wannan sanda ta annan musa ta cinye sandunansu gabaɗe suka faɗi suna masu yin sujjada sujjada ga yau ga matsafi yana sujjada abdullahi dan abbas yace sun kai mutum saba'in manyan matsafa na kasar saba'in suna amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun mun yi imani da rabbil alamin shine ubangijin musa da haruna wannan ubangijin na musa da haruna wanda fir'auna yake fada da shi mun yi imani da shi da safe yau matsafa ne amma yamma tana yi sun zama musulmi masu shaidawa da Allah to da haka ta faru malam ya faru
فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى نعم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى ha nan fir'auna fa ya bashi ai kwarai da gaske fir'auna da yake faɗa da sujjada fir'auna da yake faɗa da musa fir'auna da yayi wahaya yayi alƙawarin zai biya yau ga mutanensa a gabansa sun faɗi suna sujjada wa Allah suna cewa sun yi imani da ubangijin haruna da musa to bari ku ji kafirci irin na shugaba zalimi mugu mai inad mai baghi mai mukabara mai goyon bayan baɗi da ya ga mu'jiza albahira da al'ayatul azima mu'jizan nan ta nan musa da babbar aya da allah ya nuna kuma ya ga waɗanda ya nemi taimako da su dukkansu gabaki ɗaya sun yi imani gaba ɗaya ba wanda ya saura kuma gaban mutane don Allah in ba Allah ba wake wannan aikin shi yasa kullum wato za ka shirya wani abu kana ganin ka'isa ka'isa ka yi nufin wani abu amma Allah ya zo ya zuba maka mulkinsa to in kana da hankali sai ka sallama gudunar Allah ka yadda shi ne alakul shayin gadir ko yanzu ku duba farkon tarihin nan ku duba farkon labarin ku duba ga yadda aka yi annan musa ku duba shi kansa fa sai da ya girgiza Allah ne ya karfafe shi la takhaf innaka antal a'la amma yau ku duba waɗannan matsafan da aka gayyato su ku duba alƙawarin da aka yi da su jiya amma yau wai gashi gaba ɗaya sun faɗi sun yi sujada sun ce mun yi imani da ubangijin haruna da musa to shi kuma yanzu sai fara amfani da ƙarfin mulki ya fara tsiyattasa sai fara tsoratarwa آمنتم له قبل أن آذن لكم كي إيماني كي دشي كافن يمكو إذني توبا كاجي مانيا wai su fa a tunanin su fa addinin ma ba za ka yi ba sai sun baka dama ka yi ko ba gane karatun ba a yanzu imani kuka yi da shi kafin in muku izini gaskata shi kuka yi صدقتموه قبل أن آذن لكم وما أمرتكم بذلك بم أمرتكم لكي هكذا فإنه لكبيركم الذي علمكم السحر ashe yaudara ta kuka yi musan nan shine babban matsafin da ya koya muku matsafin ashe hada baki kuka yi ka duba su suna amana bi rabbi haruna wa musa shi kuma yana cewa wai annabi musa wai matsafi ne wai innama akhadtum as-sihr an musa musa ne koyan muku sihiri ashe shigo shigo ba zurfi kuka yi mun kun hada baki ne kuna so ku kwace mun mulki na ka duba take canja wato idan mutum ya ceto wani abu ya gaba zai ci nasara ba yanzu sai ya rikide maka wallahi malam sai ga kamar ba shi ba musamman in duniya ce ga za ta kubuce masa ka san shi ba ya san ka kuna tare keke da keke amma wallahi idan ya ga wata maslaha ta duniya za ta kubuce masa sai nuna ina ai ba shi bane yanzu wane ni za ka gaya wa haka ka ganni ka ce ka za ce to kai ɗinwa a ina na haɗu da kai malam za ka mana kaza ka mana kaza kawai yanzu abin nan da na faɗa ba kaza ba ne ce san ba haka ba ne san ba haka ba ne kuma wallahi ya san haka ne ina nuna maka cewa wallahi wani mutumin da ka amanta ka yadda da shi wani lokacin take zai iya juya maka baya in a diminute ka shirya zai iya yiwa na kusa da kai ya maka karka yadda ka ce wai wai ba zai yi ba nothing is possible zai iya faruwa Allah kiyaye matarka da kuke tare da kai karewa da yake ko matarka da ka kare wahalaka a kanta da rayuwarka da waye da waye da sauransu dare ɗaya idan wata dama ta faru wani mutum ya ce wallahi ma na da wanda matata Allah ya kawo mata kudin gado ta dan samu wani abu ya ce wallahi ma kamar ba ita ba ya ce mata da kuɗi ya ce ka ai gaskiya bai kamata mata su ringa rike kuɗi ba in ji shi ba da faɗa mata ku yi haƙuri ba ni na faɗa ba ya ce matan na in ka ga wulakancin da taimun ta nuna ba kowa ba ne daga baya ma ta ce mun ban fa sani ba ta haɗa kudin ce komai da komai ta ce mun na canza gida in kaga za ka je ka rinka zuwa guri kaza ka rinka zuwa in ba za ka je ba kai kai ta shafa ya ce hajiya me ya faru haka ta yi kudi ta sai gida ka ta farin gida ta ce ita yanzu ta daina zama da wata ta daina zama da wani tarkace ya bi ta kura ya ce yanzu ni zan bi ki ta ce kwarai kuwa haka dole ya bi ta ta nera wasa ne mana mata ke ya zai yi sai a gurku ya sha wulaƙanci to dan ma matansa biyu da kwaya ɗaya ce kan naji ai ai da haka ke ta haki ya yi wai ana ba da labarin wai wani wai wani mai mata ɗaya ku yi haƙuri ba inda cijo ne wai wai ya zo irin checkpoint ɗin nan ya zo ya wuce sojoji suna ana ta abu nan wa mutane yana zuwa kurin ya buge drum ɗin ya wuce a wani sai soji ce kai ya dawo ya juyo ya ce ya haya baba kana gani za ka wuce ba za ka tsaya ana bincike ana kaza kaza kaza wallahi yau sai na ma mugun wulakanci sai na maka sai na wulakanta ta a gurin nama ta rayu sai tsohon ne ya ce a kai dai yaro idai kai dai kai dai kai iya dai wulakanci da za ka yi kawai amma mutumin da ya shekara arba'in da mata ɗaya akwai wani wulaƙancin da wani zai ce ya mai mugun wulaƙanci wai yanzu shi shi ne shekara arba'in yana haƙuri da wulaƙancin mace ɗaya wai har akwai wani soja wai zai ce wai zai mai mugun wulaƙanci ya ce ai shi ba ai shi ba ai shi ba wani wulakanci a duniya da bai taba bi ta kansa ba Allah ba da haƙuri Allah ya mada abuwa to fir'auna ya ce yanzu ƙi ku yi haƙuri fa saboda na san abubuwan da gasu nan Allah ya sauki to wannan shine babban ku da koya muku zafin nan abin da nake so in nuna muku yanzu yanzu sai ya canja kamar yadda ya faɗa a wata aya ta daban inna hadha la makrun makartumuhu fil madina litukhriju minha ahlaha yace kuma ku sofa ta adamu wannan makirci ne kuka shirya a garin nan dan ku kori mutanen gari daga gari ku kori masu mulki daga kan mulkin su ka duba wai fa yanzu ya dawo da matsafan da annabi Musa duk ya hade su wuri guda yana mashi kudin goro yana cewa shema kirai ne ku so kuke kore mu a garin mu a'a yace to da sannu ku za ku sani ga su a gabansu ga annan musa yana ganin ikon allah ga annabi haruna yana ganin ikon allah ga matsafa suna ganin ikon allah yanzu waɗannan matsafan sun zama su ne al'ummar annabi musa ya ce faso fato alamun ya ce kuma da sanu za ku sani kun ga barata mai mulki ko za ku sani za mu yi maganin ku ai kaza ai mu kaza kaza kaza cika iska da wando فسوف تعلمون yace fa la'uqatti anna aydiyakum yau a garin nan sai na gutsutsire hannayenku wa arjulakum min khilaf sai na gutsutsire kafafuwanku min khilaf in na cire hannun dama sai in cire kafar hagu in na cire kafar hannun hagu sai in cire kafar dama haka zan kun san da ka zo ka cire mutum hannaye guda biyu gaba daya ko ka cire masa wannan hannun na dama ka cire mai kafar dama ai baka yi wulakanci ba ai wulakanci shine ka gutsure wannan hannun dama kuma in ka zo ka gutsure kafar kafar hagu shine min khilaf haka yace din duk makire sun san da wannan yace kuma ba haka ba wala usallibannakum fi juzu'in nakhli sai na tsitsire ku a kututture na dabino ya yanke hannu ya gutsire kafafuwa min khilaf sannan kuma zai zo ya ainihin wato same su ya tsitsire su ga baki daya yace kuma wala ta'lamun na ayyuna ashaddu azaban wa abqa kuma da sannu za ku sani yau za ku sani wane ne a cikinmu ya fi tsananin azaba ku matsafan nan yau za ku gane waye ya fi tsananin azaba wa abka kuma waye ya fi wanzuwa wajen saukar da azaba din da dawwamarta ni ne ko musa da ubangijinsa ba dai kun bi musa da ubangiji ba to yau za ku gane allah ne ya fi azaba ko ni na fi azaba ma'ana zan muku azabar da allah da kuke cewa kun yi imani ba zai muku shi ba فسوف تعلمون من تكون له العذاب lalle fir'auna ya iya bakar magana lalle fir'auna ya sha mulki me faru
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى الله أكبر قام سأسن باشي yana gaya musu wannan ko ku rabo da Musa ko in yi muku azaba da bala'i kuma da sannu za ku san ayyuna a shaddu azaban wa abuka amma na ba ku dama ku dawo قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات suka ce fa muna shaida maka ya kai fir'auna kai waɗannan mutane wato sun yi imani mai ƙarfi ba za mu taɓa fifita ka mu bar abin da ya zo mana na shirya bayyanan ne shirya ba mu rubu da shirya wai mu zo mu bi ka saboda kana da mulki kana da azaba kana da kaza lan nusiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati wa hudan ka Allah ka ba mu karfin imani wallazi fatarana mun rantse maka da ubangijin da ya halicce ka duk wadannan mutane har sun yi imani sun fara rantsuwa da Allah ba wallazi fatarana muna maka rantsuwa da wanda ya halicce mu ba fa kai ka halicce mu ba Allah ne ya halicce mu kai fakhdi ma anta qaf ka je kai duk abin da zaka yi kai ka rabu da mai tauhidi in ran sai baci duk abin da zaka kaje kai ba dai duniya bace inna ma taqdi hadhihi hayatud dunya ai wannan hukunci da zaka yi ai anan duniya ne ai kai ai an gama da zalimi ai duk wanda yake shirin zai yi wani abu na cin mutuncin wani ko ya wulakanta shi ko ya tozarta shi ko ya kashe shi ko ya kaza ko ya kaza inna ma taqdi hadhihi alhayatid duniya ce na'am kana da mulki a nan duniya kwarai kuwa daru zawali ce amma gida ne mai kaucewa mu kuma mun nahnu raghibna fi daril qarar mu kuma mun zabi gida na dawwama akwai darul zawali akwai darul qarari darul zawali duniya darul qarari lahira inna amanna bi rabbina muna shaida maka ya kai fir'auna mun yi imani da ubangijinmu ba ka duba malam gaba ɗaya yanzu kun ji magana nan Musa tauhidi ya ratsa su su suke bayani ƙwarai kuwa su suke bayani mun yi imani da ubangijinmu li yaghfira lana khatayana dan ya yafe mana kurakuran da muka aikata musamman wa ma akrahtana alaihi min sihiri da irin abin da ka tilasta mana kai ci samu mu taimaka tsafi ka ji Allah wa ma akrahtana alaihi min sihiri da abin da ka tilasta mana namiji mai ta yin tsafi ashe tilasta mu sihiri dan ka je ka ci karo da ayoyin Allah ka ci karo da mujizozin annaban Allah wallahu khairun wa abqa Allah shine mai alheri khairun lana minka yafi alheri mu a wajen mu sama da kai wa abqa kuma shine mai dawwama adu musawaban shine mai dawwaman lada sama da abin da kai kake mana alkawari na cewa in mun yi kaza zaka mana kaza zaka mana kaza ku lura a can ayar ya faɗa cewa ya yi wane ne a shaddu azaban wa abaka ko ba sa ta'alamuna ayyuna a shaddu azaban wa abaka da suka zo bashi amsar sai suka kare suka ce wallahu khairun wa abaka abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mulada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓar harshe Allah kai mana abuwa. Bi hadar kadari kifaya. a nan insha Allah mu za mu rufe wannan tafsiri sai bayan ramadan da ikon Allah tabaraka ta'ala saboda in shirye-shirye da kimtse-kimtse na tafsirin ramadan muna fatan abin da muka yi a cikin wannan shekara Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya yafe musu wanda ya saura mana a cikin kwanakin mu Allah azurta mu da aikata alheri idan ba mu da nisan kwanan da za mu sake dawowa Allah Ubangiji ya fi mana kurakuranmu kuma ya sa a dora a ci gaba da yi ila qiyamisa kuma muna neman afuwar Allah muna neman afuwar ku muna neman addu'ar ku ta musamman Allah Ubangiji ya yi mana mai kyau dukan ku kuma Allah ya muku mai kyau bi hadal gadar kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka